ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmai, barkanmu da wannan yammaci na ranar takwas ga watan Ramadan, hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma. wanda ake gabatarwa daga nan masallacin jama'a fi zalatul bid'a wa iqamati sunna da ke garin Damba wannan shine zama na bakwai a cikin wannan wata mai albarka a mun tsaya a karatunmu na baya suratul a'raf daidai aya ta talatin da uku arba'in da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki wa naza'ana ma fi sudurihim min ghilli Allah yana magana akan 'yan aljanna da suka yi imani da Allah a duniya suka yi kyawawan ayyuka Allah zai cire musu wata hassada da gaba a cikin zuciyarsu tajri min tahtihim al-anhar aljanna ay koramu za su gudana a karkashin su a gidan aljanna kuma za su gode ma Allah maɗaukakin sarki gaba da abin da suka samu Allah ya shiryar da su ba don falalar Allah ba da ba za su shirye ba sannan mala'iku za su kira su su ce lalle wannan aljanna aka ba ku gadonta saboda ayyuka da kuka yi a gidan duniya a za mu tashi kan aya ta arba'in da hudu ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ubangiji subhanahu eh na karasa الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ubangiji subhanahu wata'ala yace wanada ashabul jannati ma'abauta aljanna wato 'yan aljanna za su kira ashaban nari 'yan aljanna sai suka kira ashaban nari 'yan wuta suka ce musu an qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan haqiqa mun tarar da abin da Ubangiji mai muna alkawari na gaskiya ga shi nan haƙiƙansa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun tarar da abin da Ubangijin ku ya muku alkawarinsa da gaske kun ganshi a haƙiƙaninsa qalu na'am dan wuta za su ce in haka ne mun ganshi abin da aka faɗa zai faru in ba mu imani ba yanzu gashi mun gani fa azzana mu'azzinun bainahu sai wani mai sanarwa yayi sanarwa a tsakaninsu yayi magana yace alla'anatullahi wannan shine magana da ya sanar din cewa la'anta ta Allah ta tabbata ala zalimina akan azzalimai azzalimai su ne allazina yasudduna an sabilillahi waɗanda suke kangewa daga bin hanyar Allah hanyar Allah mai kikkiya sai su kange mutane daga bin hanya su hana ka wa yabghuna ha'iwajan kuma suna neman su ne da hanyar Allah mai kikkiya ta zama karkatacciya za su yi duk wani abu da za su ɓata miƙaƙƙiyar hanya ta Allah maɗaukakin sarki a ganta da wani irin kallo mai muni wa hum bil akhirati kafiruna kuma su game da lahira masu kafircewa ne wannan aya ayoyi a aya ta farko Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari nau'i na fira ko hira da za a yi tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna za a samu tattaunawa da zance tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna a wanda a nan 'yan aljanna su za su kira 'yan wuta su kira su kira domin su ƙara jefa musu damuwa da baƙin ciki da takaici a ɗan aljanna za su yi kira za su ce ku mutanen da kuke wuta mu ne mun tarar da alkawarin ubangiji da ya mana na gaskiya ga shi nan keke da keke a hakikaninsa mun gan shi cewa idan aka yi muka yi imani muka mutu Allah zai sakanta mana da aljanna ga aljannan mun shige ta mun ganta babu ƙarya game da al'amarin haka ‘yan aljanna za su faɗa a ‘yan wuta da ba su yi imani a duniya ba a za su ce musu kuma kun tarar da abin da Allah ya muku alkawari na gaskiya cewa in ba ku yi imani ba akwai wuta za su ce na'am eh za su amsa ce gaskiya ka mun gani wannan ya zo irin waɗannan tattaunawa ta zo cikin suratul saffat ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa game da 'yan aljanna innahu kana li qarin wani daga cikin 'yan aljanna zai ce da ina da wani aboki a duniya ya ƙulu a innaka laminal musaddiqin yana zolayata yana kushe ni a gidan duniya yana cewa yanzu kai ma kana cikin masu gaskatawa cewa idan muka mutu muka zama ƙasa eh ba za a eh za a tada mu ta yadda da wannan magana wannan kafiri ko mai saban Allah shi zai faɗa wa mai imani a gidan duniya to in aka mutu shi mai imani idan ya shiga aljanna zai tuna ni'imar da Allah ya masa zai ganta a fili zai tuna tattaunawa da suke da wancan kafiri a gidan duniya yana kushe shi yana cewa ka yarda ubangiji subhanahu wata'ala zai faɗa wa masu irin wannan tunani ‘yan aljanna ya ce hal antum mutsali'un ko za ku ɗan leƙa wutan ku gansu waɗanda suke kushe ku a gidan duniya faɓɓala'a sai ka ga ya leƙa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya gan shi a tsindin a tsakiyar wutar jahim a cikin tsakiyar wuta ƙwala sai masa magana ya ce wani tallahi in ki talatuk ɗin na rantse da Allah saura kaɗan ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi ba dan ni'imar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da na kasance ina cikin waɗanda suke cikin wuta da na kasance cikin wanda suke halarce a cikin wuta afama nahnu bimayyitin dan aljannan sai sai mu dan wutan mu kan ba za mu taba mutuwa ba muna nan a aljanna wannan jefa takaici da bakin ciki illa mautatan al-ula sai mutuwar da muke ta farko wa ma nahnu bi mu'azzabi kuma ba za a mana azaba ba abin da zai faɗa masa kenan dan haka sai a rufe window ya jefa masa bakar magana ya nuna masa yana cikin jin daɗi da kyakkyawar daula ubangiji subhanahu wata'ala yace za a yi magana a 'yan wuta za a ce musu hazihi annarun lati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wuta wanda kuka kasance kuna karyatawa a fasihirun haza yanzu wannan sihiri ne ga ku a wuta tsafi ne am kuntum la tubsirun ko har yanzu ba ku gani bane ya fi karfin gani sun ji a jikinsu ma Allah ce israuha ku shige ta ku kone fasbiru ko ku yi haƙuri aula tasbiru kawkar ku yi haƙuri sawa'un duk ɗaya ne alaikum sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku in kuka yi haƙuri ma ba za ku daina jin zafi ba in kuka ce ba za ku yi haƙuri ba ma za ku yi ihu ba za ku daina jin zafi ba inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu za a sakanta muku da abin da kuke aikatawa a ɗan aljanna za su tambayi ‘yan wuta kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul muddassir fi jannati yatasaalu ‘yan aljanna suna gidan aljanna suna tambaya anil mujrimi game da mujrimai sai a ba su dama su tattauna da ‘yan wuta za su musu tambaya sai ma salakakum fi saqaf me ya shigar da ku cikin wutar saqaf za su ba da amsoshi za su ce lam naku minal musalli ba ma sallah a duniya walam naku nut'imul miskin ba ma ce da miskine a duniya ba ma sadaka ba ma taimako wa kunna naqudu ma al kha'ibin in ana kutsawa ana kushi ayoyin Allah ko ana makirci to mu ma tare da mu ake kutsawa a yi ko menene wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata ranar tashin alkiyama ranar sakamako ba mu da ita ba wannan hali muka rayu a kai hatta atanal yaqin har gaskiya ta zo mana ita ce mutuwa Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai musu amfani ba wannan duka tattaunawa ne wanda za a yi ta tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, wani lokaci aka yi tsakanin mala'ikun Allah maɗaukacin sarki da ‘yan wuta, za su musu tambayoyi game da abin da ya shigar da su cikin wuta. Za su ce, Alami a cikin nazir, a kullama ulke fi hafautin, sa'alahun khazanatuha, alami a cikin nazir. Duk sanda aka jefa wasu jama'a a wutar jahannama, to masu gadan masu gadin wutar jahannama za su tambayi yan wuta su ce ku me ceto bai zo muku bane za su ce qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabana wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin mubin ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين wannan duka tattaunawa ne tsakanin mala'iku masu gadan masu gadin wutar jahannama da kuma su ‘yan jahannama din. Allah maɗaukakin sarki ya tsire mu a ya zama mu ne masu irin wannan tambayoyi ba a mu za a yi ba. A Ubangiji yake ba mu labari bayan an yi wannan tattaunawa, ‘yan wuta za su ɗauka za su ɗan samu sauƙi, sai wani ya sadar, shi ne fa'azzana mu'azzini, wani mai sanarwa sai ya sanarwa, ya kira a tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, sai ce, An la'anatullahi ala zalimi la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai su waye azzaliman sune allazina yasudduna an sabilillah wanda suke kai da mutane daga bin hanyar Allah subhanahu wata'ala ga hanyar Allah sai su kai da mutane su hana mutane bin hanyar Allah madaukakin sarki wa yabghunaha iwaja wannan wata hanya ce ita ma ta musamman ta kange mutane daga bin hanyar Allah neman mai da hanyar Allah ta zama karkatacciya wannan zai iya fadawa kan yan ta'adda waɗanda suke ta'addanci da sunan su musulmi kaga mutum ya ce shi musulmi ne yana ta'addanci wanda ba musulunci bane ya koyar da shi ya zo yana yi to wannan yana nema ya karkatar da hanyar Allah ne subhanahu wata'ala ya ɓata addinin musulunci to irin waɗannan duka azzalumai ne daga ciki ‘yan bidi'o'i da masu shirka waɗanda suke ƙoƙarin shawwaha addinin musulunci su ɓata shi a kawo masa a shigar da ɓarna da shirka a cikin addinin musulunci a ce shine musulunci to waɗannan Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka suna cikin azzalimai wanda dama idan ka dubi aikin su ba su yadda da akwai lahira ba mun fahimci wannan ko wa hum fil akhirati humul khasirun kafirun game da lahira sun kafirce ma lahira mutumin da zai zo ya ce maka wani waliyi ko in yasi ko wani gausin shi ma Allah ne kaga wannan ya kafirce ma Allah kuma ya zo da sunan musulunci ya bata musulunci idan kuma ka duba zaka ga dama kafiri ne da yadda da Allah subhanahu wata'ala ba mutumin da zai zo ya ce maka wani wali yana faɗa da mala'ikan Allah maɗaukakin sarki idan mala'ika ma ya ɗauki rai yana iya ƙwace jakakkunan da aka ɗauki ran ran ya dawo jikin mutane kaga wannan ya nuna ma bai da lahira ba kuma yana ɓata musulunci ne to irin waɗannan dukansu Allah maɗaukakin sarki ya kwashe musu albarka ya tsine musu mun fahimci wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da mana bayani game da 'yan wuta da kuma 'yan aljanna Allah maɗaukakin sarki yake bainahuma hijab na'am wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون na'am
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وجدت وبينهما حجاب tsakanin ‘yan wutar ‘yan aljanna akwai shamaki, akwai hijabi, akwai katanga, wa alal a'arafi rijalu, a kan a'araf wasu suka ce shi ne hijab ɗin a kan hijaban akwai waɗansu mazaje wasu mutane ya rifu na kullum da simahu sun san kowanne daga cikin ‘yan wuta da ‘yan aljanna sun san su da alamominsu wana dau ashaban jannati su wanda suke kan shamaki za su kira ‘yan aljanna za su ce musu an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha su waɗanda suke kan shamaki ba su shiga aljanna ba wa hum yaqma'un amma suna da fadayin za su shiga aljanna akwai zato akwai tsammani da cewa za su iya shiga aljanna suna fadayin haka wa idza surifat absaru idan aka juyar da ganinsu tilqa'a ashabin nari zuwa ga ‘yan wuta, su suna nan a tsakiya, san yanzu an fuskantar da su sun ga ‘yan aljanna, sun yi ma ‘yan aljanna sallama, suna kwaɗayi a ce to kuma ku shiga, nan kuma an juyo da su, an fuskantar da su wuta. Ƙalu sai suka ce, Rabbana la ta da annama alƙawmin zalimi. Ya Allah, kar ka haɗa mu tare da mutane azzalimai. A malamai sun yi magana game da ashabul a'raf suka ce ashabul a'raf kamar yadda ibnu jarir ya faɗa ce huwa sur ita ce katanga alladhi qala Allah ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa guriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu eh lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'azab Allah maɗaukakin sarki yake cewa game da ‘yan wuta da ‘yan aljanna, ranar tashin alkiyama za a tafiyar da ‘yan aljanna a ce ku tafi aljanna. Idan suka kama hanya suna tafiya, shi kenan sai a saka wata katanga a tsakaninsu, wa buri ba bai na kumbi suri. Sai a saka, za su kira ‘yan aljanna, yana nuna hum alam na kuma ma'akum. Ko? za su kira su su ce eh tana gaba ne ko alam nakum ma'akum ko eh fa duriba bainahum bisuri sai a kafa wata katanga a tsakanin su lahu babu yana da kofa ko kuma yana da fiska shine ma'ana babu zakiruhu fihi rahama ta cikin sa ta waje rahama ce yadda ‘yan aljanna take wa batinuhu ta ciki kuma menene azab akwai azaba mun gane ku in aka sa wannan katanga aka raba tsakaninsu ɓangaren yadda ‘yan aljanna suke shine zahir to rahama ce ta bayan katangar kuma menene azaba ce ta Allah madaukakin sarki yunadunahum alam nakum ma'akum za su kira su ce ah ai muna tare da ku a duniya qalu bala za su ce haka ne walakinnakum fatantum anfusakum kun fitini kanku wa tarabbastum kuka zauna wa gharratkum al-amani wartabitum kuka zama masu shakku wa gharratkum al-amani burace burace suka rude ku mun gane ko hatta jaa amrullahi har al'amarin Allah madaukakin sarki yazo kuka mutu wa gharrakum billahi al-gharur shaytan ya ruɗe ku game da bin hanyar Allah subhanahu wata'ala da ibnu jarir yace wannan shine surdin shine a'raf to waɗannan mutane suna nan akan wannan tudin ko akan wannan katanga din wasu daga cikin malai suke ce a'raf jam'u araf والعرب تسمى كل شيء مرتفع عرفا larabawa suna kiran duk wani abu da yake da tudu suna kiransa arfa mun gane ko dan haka wani guri ne wanda yake da tudu ko mu ce katanga ce mai tudu mai faɗi wanda ta raba tsakanin yan wuta da yan aljanna da Allah madaukakin sarki zai gindaya ta a wannan gurin waɗannan mutane suke to su suwaye ashabul a'raf nan ma malamai sun yi bayani game da ashabul a'raf suka ce su ne allazina tasawat hasanatuhum sayyi'atihim kyawawan ayyukansu suka yi daidai da munanan ayyukansu da aka zo aka kwatanta aka gwada ayyukansu sai aka ga da kyawawan da munanan duk sun zo daidai 50-50 mun gane ko ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari game da waɗanda ayyukansu kyawawa da munana suka zo daidai ubangiji ya ce wa akharuna murjauna eh wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai waɗansu mutane sun yadda sun yi zunubi khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun aikata sun takuda aiki mai kyau da wani kuma mummuna asa Allahu an yatuba alaihi da tsammanin Allah madaukakin sarki zai karɓi tubarsu manzo Allah ce ulaiikal ladina tasawat hasanatuhum sayyi'atuhum waɗannan sune waɗanda kyawawan ayyukansu da munanan suka zama daidai da daidai babu wanda yafi wani asallahu an ya'fu anhum da tsammanin Allah madaukakin sarki zai gafarta musu wannan yana nuna girman rahamar Allah subhanahu wata'ala waɗannan sune ashabul a'raf a za su wannan magana za su yi magana da 'yan aljanna za su yi magana da ‘yan wuta. Maganarsu da ‘yan aljanna magana ce ta fadanci, magana ce ta girmamawa, za su ce salamun alaiku suna fadanci suna girmama ‘yan aljanna, saboda Allah maɗaukakin sarki ya karrama su, ya girmama su, ya shigar da su gidan aljanna. A za su kasance suna kwaɗayin su shiga aljanna. Idan suka kalli wuta, wannan za a fuskantar da su wuta bi iradatin lahi, da nufin Allah maɗaukakin sarki ba dan suna so ba idan an san su ne ba za su yarda su ga wuta ba amma dole sai sun kalli wuta idan aka fuskantar da su wuta to nan kuma za su yi magana mai kaushi a 'yan wuta mun gane ko za su ce la'antar Allah maɗaukakin sarki za su ce menene tilka ashabun nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin za su ce ya ubangijinmu kada ka haɗa mu da mutane waɗanda suke azzalimai abinda za su faɗa kenan a ƴan wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu na'am
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة هؤلاء
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون na'am ubangiji yace wanada ashabul a'rafi waɗannan mutane da suke tsakatsaki tsakanin wuta da aljanna za su kira rijalan wasu mutane ya'rifunahum sun san mutana bisimahum da alamar a yan a'raf suna iya gane yan wuta suna iya gane yan aljanna saboda siffar yan aljanna daban take siffar yan wuta daban take ubangiji yace yawma tabayyatu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranan da wata fiska take fari wata fiska kuma tana yin baki ubangiji yace wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabashira wasu fiskokin a ranar suna nan sun yi haske dhahika suna dariya mustabashira suna albishir suna kyalli wato suna ganin albishir na ubangiji subhanahu wataala wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara wasu fiskokin ranar kura ta wato ta lallabe fiskansu kaskanci ya hau kan fiskansu ula'ika humul kafara waɗannan su ne kafirai fajara kuma su ne alfajirai ubangiji ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yahaqu wujuhum qatarun wala dhilla ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah za ka ga alaman kaskanci a fiskan ‘yan wuta, za ka ga alaman jin daɗi da ɗaukaka a fiskan ‘yan aljanna. Ubangiji ya ce, ta'arifu fi wujuhihim na baratan na'im daga kagansu kaga hasken ni'ima a cikin fiskar ‘yan aljanna. To wannan da irin waɗannan alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani da wannan suke gane ‘yan wuta da wannan suke gane ‘yan aljanna. To yanzu ashabul a'raf za su kira waɗansu mutane ‘yan wuta sun san su da alamominsu na ‘yan wuta mun gane ko? ƙalu za su ce ma agina ‘yan kun jam'arku taronku bai muku maganin komai ba wa makuntun tattakbirun abinda kuke aikatawa na girman kai shi ma bai yi muku maganin komai ba a nan gidan duniya kun kasance kuna tare kuna alfahari da yawa to yanzu alfahari da kuke da taruwarku da yawarku ba za ta muku maganin komai ba ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari cewa kafirai a nan gidan duniya suna alfahari da yawa akwai wanda yake alfahari da 'ya'ya yakan ce da utiyar na malam wa walada za a bani dukiya a lahira da kuma me za a bani 'ya'ya yana tunanin kamar yadda yake da ‘ya'ya a duniya suke taimakonsa, to a lahiran ma za su taimake shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ce ba haka ba ne. Game da Abu Lahab, Ubangiji ce ma agna anhu, maluhu, wa ma kasaba. Dukiyarsa da abin da ya tara ba za su masa maganin komai ba. Da dukiyarsa da ‘ya'yansa ba za su masa maganin komai ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ce yau ma la yanfa'u malun wala banun rana ne da dukiyarka ba za ta maka amfani ba ƴaƴanka ba za su maka amfani ba fir'auna yayi alfahari da yawa yace wa inna la jami'un hadirun mu muna da yawa kuma muna nan akan shiri a faɗake muke mu ba wawaye bane yayi amfani da yawansu yake cewa babu abinda sa annabi Musa alaihi salatu wassalam za su yi musu to wannan taro da alfahari da yawa da ƙarfi da kafirai suke da shi a nan gidan duniya ran tashin alkiyama ba zai musu maganin komai ba ubangiji ya ce wala kad jiktumuna farada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum za su zo mana Allah ce hakika kun zo mana faradan daddaya kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku kuka zo daddaya duniyan nan kai kadai ka zo sai da ka zo duniyan sai ka ga wani wani ya ganka aka haɗu aka saba aka yi abokantaka to haka za a koma lahira kowa shi kaɗai zai koma lahira mun gane ko za ka tashi a gaban ubangiji kai kaɗai ba wani aboki ba uwa ba uba kowa yana yin ta kansa Allah ya ce duk abin da muka arzuta ku muka ba ku kun bar shi a bayan ku waɗannan ayoyi duka suna nuna mana cewa ran tashin alkiyama kowa zai zo shi kaɗai Allah ce wa narithu ma yaqulu wa ya'tina farda za mu ɗanɗana masa azaba da abin da yake faɗa kuma zai zo mana ran tashin alkiyama shi shi kaɗai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa zai zo ran tashin alkiyama shi shi kaɗai ubangiji yace fal yawma tudzawna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi a yau za a muku azaba ta wulakanci za a sakanta muku da azaba ta wulakanci saboda girman kai da kuke yi a doron ƙasa kenan da girman kanku da taruwar da ƙarfi da kuke da shi a nan gidan duniya to ba zai muku amfani ba ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan ko ƙarfi shine ƙarfin imani da ƙarfin aiki idan ka yi aiki mai kyau kana da imani to shine za ka amfana ranar tashin alkiyama muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zuciya kubutacciya wacce babu shirka ba bid'a babu gaba babu keta a cikinta Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu ranar tashin alkiyama to wannan kira da ƴan aljanna ay ashabul a'rafi za su yi ma ƴan wuta kenan ma aghna ankum jam'ukum taruwan ku bai muku maganin komai ba haɗin kanku a gidan duniya bai muku maganin komai ba wa ma kuntum tastakbirun da girman kai da kuke a duniya bai muku maganin komai ba haula illazina aqasamtum ‘yan a'araf za su ce waɗannan su ne waɗanda kuke rantsuwa a kansu a gidan duniya, la yanaluhumullahu bi rahama, kuna cewa Allah ba zai kalle su da rahamarsa ba, rahamar Allah ba za ta riske su ba, kuna musu wato kuna zagin su a nan gidan duniya, kuna cewa rahamar Allah ba za ta isa zuwa gare su ba. Yau gashi an ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna. bima kuntum ta'malun saboda abin da kuke aikatawa wannan ɗan ashabul a'raf za su ci gaba da fadancin su suna kwaɗayin Allah ya shigar da su aljanna su suna tsakatsaki za su ce ma ɗan wuta a gidan duniya kuna ce ma waɗancan da Allah ya sa su aljanna kuna musu izgilanci kuna cewa ba za su ji daɗi ba rahamar Allah ba su ba rahamar Allah abin da kuke faɗa kenan wanda mun karanta wasu ayoyi da suke nuna haka Allah madaukakin sarki yace la utayanna malan wa walada idan aka mutu za a bani ayya da dukiya masu yawan gaske kuna ganin ko an mutu masu imani ba za su ji daɗi ba mun fahimci wannan ko ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin irin iskiranci da ake wa masu imani Allah ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suka zama mujrimai kanu min allazina amanu yadhhakun sun kasance suna dariya a masu imani wa idza marru bihim idan suka wuce ta yanda masu imani suke yataghamazun suna musu gamu al-ghamzu huwa al-isharatu bil ay shine suna musu ya kifce ko ko ya fice kifce da idanu ana nunawa da idanu cewa ga sunan irin mutana mun gane ko talakawa kaskantattu kaza da kaza ana gulmar su wa iza wa idan qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin su kuma waɗannan wa iza ra'awhum qalu nam wa idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalansu su kafiran kenan in qalabu fakihin za su koma suna masu jin daɗi suna masu dariya mun gane ko wa iza ra'awhum qalu idan suka ga masu imani sai su ce inna haula ila balu waɗannan batattu ne ubangiji ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin ba a aiko su su zama masu gadi akan masu imani ba ba a ce ka kula da aikin da yake ba kowa ya ta kansa ubangiji ya ce ne fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun a yau masu imani za su yi dariya a kafirai to wannan shine irin dariyar da masu imani suke musu hatta waɗanda ba su samu tabbas na shiga aljanna ba suna dariya a waɗanda suka shiga wuta suna ce musu a haƙula illazina a ƙasamtum la yanaluhumullahu bi rahma udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun udkhulul jannata baya daga cikin maganar ashabul a'raf eh malamai suka ce ko je ya kasance magana ce ta mala'iku da aka faɗa wa masu rauni cikin masu imani ko aka faɗa wa masu imani aka ce ku shiga aljanna shine ashabul a'raf suka maimaita ta suka faɗa ma 'yan wuta mun gane ko waɗancan da kuke kushe su a duniya kuke musu izgili kuna ganin ba kowa bane su yau an ce ku shiga aljanna mun gane ko ko kuma ya kasance magana ce ta mala'iku da aka ba su umarni su faɗa ma ashabul a'raf bayan sun gama tattaunawa da ƴan wuta sai aka ce ma ashabul a'raf udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuke aikatawa wallahu ta'ala alam mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki da tadda wanada na ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله na قالوا إن الله حرمهما على الكافرين mm.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari game da abin da ya shafi hira tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna da kuma su ashabul a'ara. ‘Yan aljanna sun kira ‘yan wuta, ashabul a'ara sun kira ‘yan aljanna sun kira ‘yan wuta, to yanzu ‘yan wuta za su kira ‘yan aljanna. Mun gane ko? An san musayar magana daga kowane ɓangare. za mu ga wani irin kira ashabu ‘yan wuta za su yi ma ‘yan aljanna, wana da ashabun nari, ‘yan wuta za su kira ashabal jannati ‘yan aljanna, za su ce musu a figo alaina min alma'i, ku ɗan kwararo mana wani abu na ruwa da eh, zuwa gare mu, au min mara zaka kumulla ko wani abinci da Allah ya arzuta ku da shi. Ƙalu sai ‘yan aljanna su ce, Inna Allah harramahuma Allah ya haramta ruwa da abinci alal kafirina ga kafirai su ne allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban suka riki addini a matsayin wasa da wargi wa gharratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su fal yawma nansahum yau za mu manta da su inda Allah kama nasu liqa yawmihim hadha kamar yadda suka manta haduwar su ta ranar lahira wa kanu bi ayatina jahadun kuma sun kasance suna musa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kira da 'yan wuta za su yi ma 'yan aljanna suna neman agaji suna neman a tallafa musu za su nemi tallafi na ruwa da kuma na abinci akwai ayoyi da dama da suka nuna mana 'yan agaji suna 'yan wuta suna neman agaji daga ko mala'iku ko daga gurin ‘yan aljanna, wannan neman agaji daga gurin ‘yan aljanna, hakan nema daga gurin mala'iku, Allah yake wa in ya su, yi gasu bi ma'in kalmuhli, ya wuju, bi isa sharabu wa sa'ad murtafaka, idan suka nemi agaji sai Allah ya agaza musu. Mun gane ko? Sai a agaza musu, bi ma'in da wani irin ruwa kalmuhli yadda ka san an ɗauko dalma an narkaka. daga mutum ya kawo fiskarsa to fiskar za ta fara wato ɗayewa yana kwaye naman fiskar mutane haka za su sha irin wannan ruwa ɗin to a nan ma ubangiji ya ce za su nemi agaji a ba su ruwan sha ‘yan aljanna za su ce Allah ya haramta ruwan sha mai daɗi gawa ga waɗanda suke ‘yan wuta za su ce ku ba mu abinci za su ce an haramta muku cin abinci ubangiji ya ce walaisa lahul yawma hahuna hamim yan wuta a yau a wannan wajen ba su da wani masoyi wala ta'amu illa min ghislin ba su da wani abinci sai ghislin wato wace wani nau'i ne na kaya wadda take mai kaifi kuma busasshiya to wannan abincin irin sa za su ci ranar tashin alkiyama wanda ba zai musu maganin komai ba la yusminu baya saka kiba wala yughni min ju' irin wannan abincin baya maganin yunwa za a ci ne babu kiba babu kuma maganin yunwa sai dai ya zama azaba a gare su Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shiga wuta a tuwaye kafiran da Allah madaukakin sarki ya haramta musu abincin gidan aljanna da ruwan gidan aljanna sune allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban suka rike addini a matsayin wasa wasa shine addinin su ko kuma suke wasa da addini mun gane ko ko ya zama na wasa shine addini a wajen su ko kuma suna wasa da addini sun mai da addini abin wasa to irin duk wanda ya mai da addini abin wasa to wannan za a masa irin wannan sakamako ranar tashin alkiyama ubangiji ya ce yau za mu manta da su mantawa da su shine Allah zai bar su a cikin azaba ba wai mantawa na cewa Allah madaukakin sarki ya manta da su mantuwa da ba za a taɓa tunawa da su ba a'a za mu kyale su a cikin azaba kamar yadda suka manta da haɗuwarsu da ranar lahira gashi nan ana musu wa'azi ana faɗa musu gaskiya cewa za ku mutu za a muku sakamako amma sai suka manta da waɗannan maganganu suka ƙin imani to haka ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai musu sakamako ubangiji yake cewa a nasullaha fa nasiyahum sun manta Allah Allah ya manta da su me ma'ana Allah ya manta da su Allah zai musu azaba ya kyale su a cikin azaba mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki da ta damu akwai lokaci
ولقد جئ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Wala ƙadi ji'inahun bi kitabin fassalnahu ala ilmi, haƙiƙa mun zo musu da littafi, mun yi bayanin littafin dalla-dalla kuma a bisa ilimi, ba da molanka ba, an bayyana komai da komai, fassalnahu ala ilmin hudan shi wannan littafi shiriya ne wanda ya bi shi ya shirya zai samu shiriya ta addini ya bauta mu Allah madaukakin sarki yanda ya dace wannan zai amfana wajen addininsa wa rahmatan kuma rahama ce zai amfana da shi a duniyance idan ka bi alqur'ani ka bi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zaka samu rahamar Allah a duniya zaka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala a gidan lahira za ka ji daɗi za ka more wa rahmatan hudan wa rahmatan lil alami ko eh shiriya ne sannan rahama ce ga mutanen duniya gabaki daya wannan shine wanda ya bi alqur'ani mai girma zai shiryu kuma zai ji daɗi a duniya kuma zai ji daɗi a lahira insha Allah ta'ala ubangiji ya ce hal yanzuruna illa ta'wilahu babu abin da suke jira sai dai su ga haƙiƙanin fassaran abin da ake faɗa musu na alƙur'ani yau ma ya aki ta'awilu ranan da haƙiƙanin fassarar alƙur'ani za ta zo ya ƙulin labina na su wanda suka manta da wancan wa'azi min ƙabalu a baya za su ce kad ja'at rusulu rabbina bil haqqi haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a shin muna da masu cetonmu ne a yau fa yashfa'u lana har su cece mu aw nuraddu ko dai za a dawo da mu gidan duniya fa na'amala ghayra alladhi kunna na'mal mu yi aiki ba irin wanda muka yi ba a baya kada kasuru anfusahum Allah zai ce sun yi asaran kawunan su wa balla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙarya yanzu ya bace a gare su sun manta da shi babu shi a wannan aya ubangiji subhanahu wataala yana cewa hal yanzuruna illa ta'wilahu babu abin da suke jira sai haƙiƙanin fassara idan aka ce ta'awilin shay eh fassarar abu shine haqiqatu mun gane ko idan aka ce ta'awilin sa shine haqiqanin abu ko kuma ma yaqulu ilayhi shay yadda karshen al'amari zai kasance wannan shi ake kira ta'awil to ta'awil anan gurin an karanta musu alqur'ani mai girma an musu fassara mun gane ko an ce akwai azaba akwai wuta akwai kaza akwai kaza amma har yanzu ba su imani ba to ubangiji subhanahu wata'ala yace babu abin da suke jira sai dai su ga asalin abin keke da keke practical mun gane ko da ana musu bayani kamar theory ne ko to yanzu in suka ganshi ido da ido to a lokacin za su yi imani ubangiji subhanahu wataala sai hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul azabu babu abin da suke jira sai dai kawai azaba ta zo musu mun gane ko hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha babu abin da suke jira sai dai kawai su ga ubangiji ya zo musu ko kuma wasu ayoyin Ubangiji sun bayyana ga sunan a fili da ake faɗa. To ranar da wasu ayoyin Ubangiji za su bayyana musu a fili, to in kai imani ma imani ba zai maka amfani ba. In kai imani, imanin ba zai yi maka amfani ba. To wannan shi ne abin da tashirai masu laifi suke jira su sai sun ga azabar gatanan ido da ido sannan sai su yi sannan sai su yi imani. To idan aka ga azaba babu imani. يوم يرون العذاب لا بشرى يومئذ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ranan da aka ga mala'ika ya zo zai karɓi rai ko a filin tashin alkiyama ranan ba wani sabon albishir ga mujirgi mun gane ko duk wani mai laifi ba wani abu da zai faranta masa rai ranar daga nan ya haɗu da wani bakin ciki marar iyaka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to abinda mushrikai suke bukata kenan su gani kawai su ga gashi nan ana azaba ubangiji yace ranar da za a yi azaba shine yawma ya'ti tawilu ranan da fassaran alqur'ani wuta da aljanna da walhalun ranar tashin alkiyama zai zo a ganshi ido da ido to duk wanda suka manta da wa'azi suka kibe gaskiya a ranan za su ce ashe wa'azin da ake mana gaskiya ne abinda manzanni suka zo suka faɗa gaskiya ne gaskiyar za ta yi amfani ba za ta yi amfani ba a wannan lokacin saboda ba nan ba ne wajen aiki ba filin tashin kyama ba ne wajen imani gidan duniya nan ne wajen imani mun gane ko tashin kiyama gidan sakamako ne kawai sakamako za a bayar a abin da ka aikata na imani to a daidai wannan lokaci za su na wato burin a ce suna da waɗanda za su taimake su ran tashin alkiyama mushrikai mujrimai za su sha burin a ce akwai wanda zai taimake su kamar yadda yazo a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban Allah ce famalana min shafi'in za su ce ba mu da wani wanda zai taimake mu wala sadiqin hamim ba mu da wani wanda yake aboki na kudda kud wanda zai cece mu ubangiji ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai musu amfani ba ranar tashin alkiyama Allah ce wala yashfa'una illa liman irtaba babu wanda zai cece su ba za su ceci kowa ba sai wanda aka yarda a cece shi ayoyi da dama sun zo suna nuna mana cewa a Allah madaukakin sarki a ba zai ba da ceto a waɗanda suka kafirce ba kuma za su nemi ceton amma Allah madaukakin sarki ba zai ba su wannan ceto ba sannan za su ce aunu raddu za su nemi a dawo da su gidan duniya wannan ayoyi da dama sun tabbatar mana 'yan wuta za su so a dawo da su gidan duniya kamar yadda Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu eh inna muqinu walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in ubangiji yace da zaka ga mujrimai sun sun kuyar da kansu ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji rabbana za ta ya ubangiji mu abasarna mun gani yanzu mun gani wa sami'na mun ji mun ji magana kuma mun gani da idanu farji'na na amal salihan ka dawo da mu gidan duniya za mu yi aiki mai kyau inna muqinun yanzu kan ba mu da shakku kwata kwata muna da yaqini a nan za ka ce baka da shakka yanzu ne za ka ce baka da shakka ka yadda da Allah da manzansa mun fahimci wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da mun ga dama da tun a duniyan an shiryar da ku amma Allah ya rubuta sai an cika wutar jahannama tsakanin mutane da aljanu sai an cika ta da wutar jahannama ubangiji subhanahu wataala yana magana cewa hum yasqarihuna fiha za su ne za su ihu a cikin wutar jahannama rabbana akhrijna na'mal salihan ya ubangiji mu ka wutar da mu a wutar jahannama za mu aikata kyakkyawan aiki ghayra alladhi kunna na'mal ba irin wanda muka aikata ba a baya kamar yadda suka faɗa a nan gurin ko a awalam nu'ammirkum Allah zai ce bamu rayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda a wannan lokaci mai tunani ya kamata ya tunani mun rayar da ku a gidan duniya ya kamata an ba ku dama ya kamata ku yi tunani ku yi amfani da damar ku a gidan a nan gidan duniya amma ba ku yi amfani da damar ku ba mun gane ko waja'akum an-nazir masu gargadi sun zo sun muku gargadi masu wa'azi sun zo sun muku wa'azi wasu ka ce waja'akum an-nazir bai tsufa ta zo muku ga wanda ya tsufa mun gane ko famali zalim fazuqu famali zalimina min nakir min min nafsir ko ku dandana azaba yau azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su ubangiji ya ce awalam takunu aqasamtu min qablu malakum min zawal ai kun rantsi a nan gidan duniya cewa ba za ku yi imani ba to yanzu a lahira malakum min zawal ba ku da gushewa kuna nan a cikin wuta ba za ku fita a cikin wuta ba ayoyi da dama sun tabbatar mana cewa ‘yan wuta za su nema a fitar da su daga cikin wuta amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai fitar da su daga cikin wuta ba za su ce nuraddu au nuraddu fa na'amala ghayra allazi kunna na'mal ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sun yi asarar kawunansu kul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah in kana neman mai asara shine wanda ya rasa kansa ya rasa iyalansa ranar tashin alkiyama ma'ana rasa kai ko asarar kai shine a jefa ka gidan wuta duk wanda ya shiga wuta yayi asaran kansa mun gane wani ko wanda ya shiga aljanna yayi ribar kansa ya ci riba Allah madaukakin sarki ya samu ci ribar kawunanmu a wannan abin da zai faru ranar tashin alkiyama kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da i'tirafin su yace fa atarafu bi dhanbihim za su i'tirafi da zulubin su ranar tashin alkiyama fa sufqan li ashabin sa'ir Allah yace wato azaba ko kuma nisanta daga rahamar Allah ta tabbata ga 'yan wuta Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah samu yi amfani da damar mu mu kasance masu imani mu yi aiki na kwarai muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ɓata ɓata ne ba mu ikon guje mata a cikin mu akwai mutane da dama masu bukatu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya biya mana bukatu akwai waɗanda suke da bukatu na biyan bashi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya duk wani wanda ake bin sa bashi Allah ya arzuta shi Allah ya bashi ikon biyan bashin da yake kansa Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrin bashi Allah ka kare mu daga sharrin bashi Allah ka kare mu daga sharrin bashi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته